أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما في مقدمة الطبعة الثانية gabatarwa ta bugu na biyu dawa na faɗa ga bugu na farko gashi nan za ku gan shi kore ne a hannuna bugu na biyu kuma gashi nan kowa a hannunsa maliki alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangijin talikai gaba ɗayansu والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين إرادة أمنتي ثبتك mafi alkhairin annabawa da manzanni mafi fitin annabawa da manzanni kamar ka tambaya waye sai aka ce ma shine Muhammad bin Abdullah shine annabi Muhammad dan Abdullahi wa ala alihi da kuma alayensa malamai islamiyya yan uwana da sauran ɗaliban ilimi kowa ya sani aka ce alaye zuwa ake ne da bambance bambance ra'ayoyin malamai amma ra'ayin da ya fi kwari shine a ce alayen annabi alaihi salatu wassalam su ne alu aqil alu ja'far alu ali alu abbas ko su malamai suke kawowa sannan da matayen annabi alaihi salatu wassalam domin wani hadisi daban ya fassara ma haka dan da yace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wata ruwaya da tazo zai ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi kaga shine alihi din da yana ake gaya ma saboda haka fassara yi wannan alihi din shine azwajihi wa zurriyati saboda haka in aka ce ma alayen annabi alaihi salatu wasalam ana magana akan matansa da wayancan duka ko mutum ya ci ko ya zo suna ciki matan annabi na cikin alayensa an fahimta da kyau ku to shine wa ashabihi da kuma sahabban annabi alaihi salatu wasalam marhumus sahaba suwaye sahabban annabi alaihi salatu wasalam fasara da dama shine mallaki annabi sallallahu alaihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala zalik wanda ya gamu da annabi alaihi salatu wa sallam ba a cewa ma ma annabi in ka faɗa haka ka cire wasu irin fasarar da sibuna da suka yi musamman al-khubatul fikr in ka duba sharhin su sai da kyau zaka ga nuzahatul nazar fi sharhi al-khubatul fikr in ka duba zaka ya kawo wannan a ciki na cewa man aman man lakiyar nabi wanda ya gamu da annabi domin irin su ibnu ummu maktum kada ka tsire su a cikin sahabbai ibnu ummu maktum bai taba ganin annabi ba wanda abata wata walla ta sauka a kansa saboda haka ga ba za ka ce wanda ya ga annabi ba wanda ya gamu da annabi alaihi salatu wassalam kuma dole ka ce wanda ya gamu da shi kuma ya imani da shi domin gamuwa da annabi baka imani da shi baya sa ka zama sahabi ko da bayan ya shuɗe ka musulunta to ba za a kira ka tari ba ta faru da wasu akan haka ko irin zuwa ahnaf bin qais ahnaf bin qais bai ga annabi alaihi salatu wassalam ba oke ina so magana abuwan akan muqaddaramun wanda ba su ga annabi ba suna zamani ɗaya da shi amma ba su ganji ba kuma sun yi imani da shi su wannan ana kiransa al-muqaddaramun za ku ga kuna karanta mustalawul hadis ko littattafai na hadisi ana kawo masu in ka karanta misbahul rawi na Abdullahi na Gwandu za ka ga an ɗan zubo ma kamar mutum uku a ciki ko abin da ya kama da haka mafi kusa ma an ka karanta mutsalawul hadith na Usaimin ya kawo wasu misali mukaddaramun wanda sun yi zamani da annabi amma Allah bai sa sun gan shi ba kuma sun yi imani da shi su ne mukaddaramun irin suna jashi suna irin su Abdullahi ibn Akim eh duk wayannan ga sunan za ka an kawo misalansu da dama waɗanda wato suna cikin mukaddaramun sun yi imani da annabi alaihi salatu wassalam amma ba su taɓa ganin sa ba domin gauni haɗuwa da annabi ma bai wai akwai wanda yana hanya ya taho daga garin su kafin ya zo annabi ya rasu akwai wanda kuma yana zuwa ya gan shi bibi kwana arba'in ba kuma annabi ya rasu kamar wa mun biya a shawa'ilul muhammadiyya malam muhammad kamar wa ka manta ko alaihi salatu Abdullahi bin Jarir ko sun za ku iya tuna Abdullahi ibn Jarir ko Jarir bin Abdullahi ko shine wanda Abdullahi bin Jarir wanda har da ya zo musulunta kwanan sa arba'in ko arba'in da ya kai annabi ya rasu arba'in sun za ku iya tunawa mun yi tarjama sa na cewa ba ma ya iya tabbata akan doki ko ba ya iya tafi zama akan doki amma da za a je a cire wata wata wata da ake bautawa wani gunki da aka yi na mace a can wata mata aka aka kewaye ana bauta mata a asham haka ne ko asham to annabi yace waye zai je ya rusa mun wannan ka'abar ya kashe ta ya daga hannu annabi yace to zo ebo to da karu mutum hamsin yace zo su bi shi amma ɗaya daga cikin sharaɗai shi ne sai ba da sharadi ka yace ya rasulullah amma ba na iya tabbata akan abun hawa ni matsala ta kenan ba na iya tabbata akan abun hawa saboda ba da lafiya sai annabi ya mar addu'a sai yake tabbata shi ne yake cewa duk ran da annabi ya ganshi sai ya yi farin ciki annabi bai taɓa ganin sa bai murmushi ba a yan kwanakin nan kaga ya samu falala mai yawa to saboda haka akwai ire-iren su sana ko wanda sun gamu da shi din sun zauna da shi amma ba su yi imani da shi ba za a buja hal da ire-iren su yi za aka ce mallaki annabi sallallahu alaihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala zalik sannan akwai wanda ba su mutu akan haka ba su imani da annabi sun gamu da shi sun imani da shi amma ba su mutu akan haka ba akwai mutum daya gaskiya yawan ba da misalin sa sunansa ya kwanta mu shi abin da ya janyo marjiya yake sha sai ya ridda ya mutu kuma to saboda haka akwai kuma wanda bayan ya yi riddan sai kuma daga baya ya dawo amma wannan wannan ba za ka manta shi malam malam Muhammad ko wanda har yana cikin wanda suka ka addini Afirka waye yawwa ibnu abi sarhi ko saboda haka shi wannan kaga ba ba za a manta shi ba to saboda haka wannan abubuwan da nake dan faɗa shine sirar ba shine sirar nan gaba muna yi muna yi za mu rika tambayar junanmu domin zo muke tanarke a cikin jikinmu littafin yana da daɗi gaskiya malam ya yi ƙoƙari matuƙa a cikin abubuwan da za a karanta ana tafiya ne ana bibiyar su domin tafiya da karshe za ga har tambayoyi yake ya ce asila to wannan zai sa za ga abun ya zauna a cikin ka tsaf ko ba ka da littafin duk ran da aka zo ana magana na sabar annabi to za ka iya tuno me ake faɗa a kai shine amfanin sira kuma ita ce kauna ta gaske ka san tarihin mutum domin wanda yake kaunar Messi yanzu za ka gan ya fara gaya ma kuɗaɗen da aka sai Messi da balabalan da ya ci da abubuwan da ake kauna ce wallahi kauna ce irin yankan da Messi yake da irin sauran sa ya ɓaci ya yake yi duk wasu sun sani ko ba haka bane sannan akwai wanda sun san abin da abu ya shafi Cristiano Ronaldo shi ma duk wani abu na ka shirye da mutansa dar in kana duba social network hawai duba ake kaga ana ta comment a ce wannan yarinyar Messi ce ai kaza kaza wato na dade ina mamaki na ce wato Messi din nan da garin ne yake sai an cinye saboda kauna saboda haka wajibi ne mutukar muna san annabi alaihi salatu wassalam mu wa sai mun bibi rayuwarsa gaba daya mu rika jin cewa komai nasa muna so mu sani shi za ka kawo ma jama'ilul muhammadiyya da yake gaya ma ga sifar annabi ga yadda yake tafiya ma wannan ita ce kauna ita ce kauna saboda haka su ne sahabbai ajma'i na gaba daya har zuwa kan akirin sahabati mautan waye a cikin sahabbai na karshe a mutuwa shine wa abu tufai ko ya mutu a shekara ta ɗari da goma ko yau wanda ake kiran sa amir saboda haka shine wato akirin sahabati mautan wannan ma yana da kyau mulki abin nufi a nan shine inda wani zai zo ya ce ma shi sahabi ne sai kuma kaji ko kuma shi ne wani ya ce ma hawa da ne karshen sa akwai mutuwa kuma ka ce a shekara ta nawa mutu ya ce a shekara ta ɗari da sha biyu sai ka ja ba sahabi ba ne filin canja ma zai a duniya dai ana magana waye ya riga ya mutu a karshe a cikin sa akwai shi ne abu turbai amma a basara akwai wani daban a kufa daban a maka daban a madina daban amma a duniya dai gaba ɗaya daga shi a ce ba wani sahabi shi ne abu turbai sai ma ne yake amma bayan haka bayan mi bayan godiya ga Allah da yi wa annabi salati da kuma halayensa da sabansa gaba daya sai sai to fa yusharifu ni lallai wato yusharifu ni ina samun daukaka an uqaddima ila alqura an gane ko wato abu ne mai daraja a gare ni lallai an uqaddima ila alqura alkiram in gabatar wa makaranta masu daraja idan gabatar musu hadihi tab'ati thaniya min kitabi wannan bugun na biyu daga littafin nawa wanda ake kiransa da nabiyu rahma wato manzan rahma annabi manzan rahama ne kuma rahaman nan ba ga iya mutane kawai ba har ga dabbobi wa ma arsalnaka illa rahmatan to saboda haka karka dauka wato iya mutane kawai ta shafa kan koma asirar za mu je muna bibiya wata ran hadisi ne amma sira ce ana tafiya sai a gaya ba annabi alaihi salatu wassalam ba wai dan adam ba har dabbobi yana tausaya musu tafiya aka yi sai annabi alaihi salatu wassalam aka sauka a wani ayari kawai sai ga wata kuciya tana kaiwa ta komai ta hauta sako tana ta yi tana ta yi sai tausaya mata sai juya ya kalli sahabbai yace dan Allah wa ya dauke mata ƴaƴanta sai wani sahabi yace gani nan ina so ne ya rasulullahi sai ce to mayar mata sai ba kaka mayar mata sai ɗiba ya mayar ana mazalar bishaikin mabaddal ala daraja to kawai da haka kawai sai sai aka zuba sai ya ɗiba ya mayar mata sai ta daina saukowa wata rana an yi wata tafiya an ya da zango kawai sai wani raƙumi tabai su ce muna zaune sai muka ga wani raƙumi ya yanko da gudu yana zuwa gaba annabi sai ya kwanta da ya kwanta ya ce sai muka ga ya miƙar da wuyansa haka sai annabi yake cewa kwarai ina ji a ce magana yake ina jin ka to ya gama magana saboda akwai suka ce muka ba annabi da kallo kawai sai suka miƙe annabi ya miƙe ka yana miƙewa rakumi ya miƙe sai masa ya to tashi mu ci sai rakumi ya miƙe sai mu je ka nuna mu suna tafiya cikin wani ayari daban waɗanda laraba ne ba musulmi ba suna zuwa sai ya je gaban ubangidansa sai ya tsaya ya ce maka shi nan sai ce ba Allah kai ne mai raƙuman nan ya ce eh sai ce to da Allah wannan raƙumin na zo nema alfarma ya kawo min kararka ya ce tun yana ƙarami kake morarsa tun yana ɗan mitsitsi kake amfanarsa sai da su ga yanzu yau da za a fito waje kana gaya wa saboda ya ɗan samu rashin lafiya kana gaya wa matar ka wanke katuwar tukunya za a yanka shi sai wannan balaraban kauyen yace ashhadu annaka rasulullah na shaida lallai kai manzon Allah ne yace na rantsi da Allah an yi haka kuma lokacin da aka yi ba kowa a duniyar nan daga ni sai raƙumin sai matata yace kuma matata ba ta gurin nan ballantana wato zaton ita ta zo ta gaya ma to kaga annabi alaihi salatu wassalam rama ne ga kowa ma har dabbobi da tsuntsaye ba wai mutane kawai ba to wannan sira ta ta koyar da mu haka mu gane cewa ga yadda annabin mu yake isa wanda za ku zo ku ta faman human rights mu da haddabobi rights akwai a musulunci eh ba wani human rights ba haddabobi rights akwai gashi nan ana faɗa a to to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kalla to shine ma ne yake cewa nabiyyu rahma lalle annabi ya tuka nabiyyu rahma siratun za a kawo sirar tarihi wa durus in aka ce durus shine me ya kamata mu koya kai ba annabi alaihi salatu wasalam ba har an ga yanzu akwai wanda sun bada ababen misali amma idan aka zo ana magana abun misali sai a rika cewa kwaikwayo yadda rayuwar su yadda kai ta annabi ka dau mahatima gandi mahatima gandi bai taba cin nama ba aka ga rubuta a littafin sa ko sannan ba indiya ne ko sannan mahatima gandi yawo yake da ni na ga hotonsa a wani littafi yawo yake yadda kaga yadda annabi yake shiga ya sa kwarjalle ya riko sanda ya tsufa tuku kuma yawo yake da akuya akuya maniha yake dan bai sai ta abincin gwamnati boy saboda kai ya ci haram idan yana jin yunwa sai a tatso man da wani akuya sai ya sha haka ma hatimu gandi yake ka dau in yarare shi ma ka koma ka karanta tarihinsa shi ma duk zaka ga irin wayannan abubuwan da an tashi sai a ce ma yadda kaga rayuwar annabi alaihi salatu wassalam domin ana wato a duniya babu wani role model da ake jin kai koyi da shi ka gama tikewa irin annaba har ana sun yadda da haka waje da yayi domin aliha har su to shine ma ne su gaba da gaya mana cewa durus in aka ce durus za mu abubuwan da ya zama na darasa ya kan wanda za mu koya wa ibarun da ababan lura wa tadiru ya ulil absar cewa ku lura ku hanga ya kuma abota hankali da lura to wannan shine abin da za mu kalla to shine ma da yace ba da nafadi dab'atihi al-ula bayan karewar nafadi shine karewa ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi fa sha Allah to da haka duk abin da yake gurin ku zai kare amma duk abin da yake gurin Allah baqi wanzabbi ne to shine aka ce ba da nafadi dab'atihi al-ula bayan taba'arsa ta farko ta ƙare bi sur'atin da gaggawa da wuri-wuri tana fitowa ita wannan bugun yana fitowa ya ƙare shi za muke wa bawan Allah da ya siyo littafin na yamar rukusa ɗalibai suka samu Allah ya saka mata alkai Allah maɗaukacin sarki ya yawaita mana irin waɗannan irin su muke so kamar yadda na faɗa malam Muhammad ya sani ɗaliban mu mata littafin da ya zo yanke gaba ɗaya babu shi bugu na farko ya ƙare tunda akwai copyright cewa kada wanda ya buga sai su masu littafin za su buga kuma guri biyu za a samu ɗaliban mu mata a islamiyya wallahi ɗari tara tara a karkasiyar musu saboda babu ma littafin a ɗari tara ma ne ma kake kuma babu amma da bawan Allah ne ya tashi ya zo yanzu za a yi sai ya nemo kuma ya kan yadda shi yanzu ɗari biyar biyar akwai wanda ma ka ce sun samu a ɗari uku da haka me za a ce banda banda banda addu'a muna fata Allah ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa kuma nan gaba kar mu dauka shi kadai zai rike kowa ma yi domin wallahi tallahi da za a buɗe ma alkhairin da wannan bawan Allah yake samu da ba za ka ƙara wani ba nan gaba kai ma sai ka yi domin zama kawai yanzu mutum ya buɗe din ran da yanzu har nan da littafin zai zama baya doron kasa sai an ci gaba da rubuta wannan da ka kuwa yaushe za ka ji cewa wannan littafin baya doron kasa gado za a yi gadon gado ka mutu ɗanka ya gada sannan shi ma ya mutu ɗansa ya gada har ranar alkiyama yana nan wannan shi ne abin da ya kamata mu lura irin wayannan ayyukan na alkhairi shi ya kamata mu dage mu rika yi to shine ma da yake cewa gairu mutawaqqa an gane ko wato gairu mutawaqqa ba wata aka afkawa ba kar ka dauka abin da ma ne yake nufi anan wato bi sur'atin gairu mutawaqqa kar ka ɗauka wa irin wawato yana nufin an ba abubuwan ne daki daki har littafin ya ƙare ɗaya bayan ɗaya to yanzu babu shi to shi ne yanzu ya shiga zai yi ma na biyu wa hadha min fadlillahi alaina sai ya tawazu ya ce wannan falalan Allah ce a kanmu wa ala nasi jami'a sannan kuma falalan Allah ce akan mutane gaba ɗaya falahu alhamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata ga Allah farkon lamari والآخرة لكالشنسة وقد تضمنت هذه التبعة wannan bugun shine a taba'a ya kunshi tashiha ba'd al-akhta gyara na wani saji na wasu kurakurai an gane ko al-mudabba'iyat al-waqi'a wata aka riga aka tabbaka kuma ta aftu fi taba'ati al-ula a bugu na farko kuma wallahi da ɗauka ina comparing akwai ɗin to sai yake cewa an gyaggyara wannan kurakura almuta'alliqat bi dhabti ba'd almufradat wanda suke da alaka da wasali na wasu mufradat wasu kalmomi akwai gurin da ya kamata a kasara sai a dhamma akwai gurin da ya kamata a dhamma sai kuma a yi fataha sai ce wa hasbu ruwayatun ruwaya da kuma shafi shine hazfu da shafi wata ruwaya ta bayyana liwi ha'uha wadda raunin ta ya bayyana a gare ni cewa wannan ruwaya tana da rauni da tan bai gano tana da rauni ba a matsayinsa na malamin hadisi isa na gaya muku ɗazu duk malami in ya tuka ga yadda yake ɗaukan kansa kullum bincike yake in aka ce haɗa hadisin wahid wani hadisi ne mai rauni to shine jam'i da ne wiha'uha yake cewa masu raunin su وتعديل بعض العبارات kuma daidaita wasu ibarat wasu alamomi al-yasira masu sauki ma idafatil ilmiya tare da jingina su da wato wani ilimi wanda yake qalilatin fi ba'd al-mawadi' wanda yake dan kankani a wani saji na wasu wurare wallahu ta'ala al-mas'ul an yanfa'ani bihi yace Allah madaukakin sarki nake roka ya amfani da ni da shi wa yanfa'ani man tala alai ya kuma amfanar da duk wanda ya tsinkaye ya leƙa al-istila'u shine tsinkaye ko leƙawa a fasara mafi yin ga duk wanda ya leƙa wannan littafin minal muslimina daga cikin musulmai kun ga addu'ar malam hammu ta shafa cewa duk wanda ya leƙa littafin ya tsinkaye a kansa shi ma ana addu'a Allah ya amfana da shi Allah ya sa ya amfane mu duniya da lahira maliki fi kulli zamani a kowanne zamani wa makanin da guri ba yi idan yan Kano kawai ba an yi ne don mutanen duniya kamar yadda sallabi ya littattafansa bai dan mutanen garin su kawai ba ya shiga duniya ko ina a yanzu kuma shi ma malam Allah ya sa wa littattafansa karkuwa din sun karku wani malam ya ke gaya mana har kasuwa an kaje a Jidda za ka samu littattafan Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu. Allah ya kara masa lafiya. Sai ke cewa wa an yaji alahu khalisan liwajihi karim. Kuma Allah ka sanya wannan aikin. Muna yin sa ne khalisan dan Allah da ikilasi. Dan neman yardar Allah. Kamar da muke faɗa idan mutum ya yi aiki, duk wanda ya yi gidan riya to ya shiga uku. Babu taɗewa irin riya. Domin riya ruguza yi gida ke yadda ka san an an zo nubda ta sa ka nubda ta sa ma tan fenti ranar abin nan ya cika to wannan ai ya fi sauki ma akan yadda riya take wayi. Ka tara aiki ne yawa amma wallahi sai ta ruguza shi. To matsalar riya kenan. kisa ku ji magabata ko da yaji suna addu'a Allahumma khallis a'malana min riya Allah ka tsarkake ayyukan mu daga riya mun sha yin bayani akan wannan malamai irin su Nawawi da su Bukhari bin Iyad da sauransu sun yi bayanai sosai akan abin da ya shafi riya sun yi bayani sosai saboda haka suka ce idan mutum ya yi abu dan a gani dan a yabe shi doriya ne idan kuma ya ƙi idan kar a yabe shi jimariya ne haka ka haɗu da aiki to shi ne haka ce kawai ita me alamar aiki ba riya bane shine idan an yabe ka kan aiki kar a ga ka ƙaru akan yadda kake hakan an soke ka kar ka ragu amma idan bayan kayi aka yabe ka ka ji daɗi ba komai sai bayan kayi kawai baka san kayi abin ka dan Allah wani ya zo ya ce ai sai ragan ka kai kaza kai kaza wannan ba komai sai dai kawai yaban ka ga wani idan ka zai iya ma illa kuma sai kuma kai addu'a da sai na abubakar yake rabbana la tu'akhidni bima yaqulu wa qfit ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun kai wannan addu'a dan kai taba ma aiki Allah karka kama ni dangane da abin da wani yake faɗa a kaina ka gafarta min abin da wato abin da bai sani ba sannan ka sa na fa alkhairi fiye da yadda yake zatona wannan addu'a sai na abubakar yake da kafa faɗa wa kansa sai sauri ya faɗi wannan kakka rusa mana aiki Allah ya datar da mu to shine malai yake cewa har yau um wallahu ta'ala al-mas'ulu an yafa'ani bihi wa yafa'a jami'a man ittala alayhi min al-muslimin fi kulli zamanin wa makan wa an yaj'alahu khalisan liwajhi al-karim innahu jawad domin shi ubangiji jawad ne mai baiwa shine jawad sau ga ana samu mutane kuma ko a cewa ne jawad kuma har daga cikin sunan dawakai ma akwai ko ko ba faɗa a ce doki jawad ne wannan dokin ko ana faɗa saboda haka amma mafi cikar sufa shi ne a dangana wa Allah jawadun mai bauta ne a mai baiwa ne karimin kuma wanda yake mai daraja da kima wa katabahu al-faqir ila abu rabbihi al-karim wanda ya rubuta wannan littafin shine al-faqir mabukaci ila abu rabbihi zuwa ga abuwar ubangijinsa alkarim wanda yake wato mai daraja shine Muhammadu Sani bin Umar bin Musa malamin nan lokacin ma da ya rubuta littafin fa ya zama dafta amma ta wata wazo irin nasu asan labi da ya zo bai sa dafta ba kawai rubuta sunan sai Ali bin Muhammad bin Muhammadu Sallabi kawai shi kenan kai in ka zo in ka ya zama dafta ka faɗa duk tawazu ne tawazu ne madinatu Kano an yi shi ne a Kano Nigeria mata'ul juma'a a yammar juma'a ga shi na ana garaya a wayar wani yawa sai yake cewa wato shida ga wata na Rabiul Awwal a shekara ta dubu ɗaya dari hudu talatin da hudu almuwafaq wanda ya dace da sha ɗaya an gane ku ga watan yanayir idan suka ce yanayar me yake nufi eh januwari ko yawwa Ete kanunin sani shine ya gaya ma a cikin kanunin sani sai ce shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya wannan mukaddima ta farko kenan ta bugu na biyu kai muqaddimatul muallif mala yace gabatarwa ta malamin bi wato ya gabatar da littafin mawallafi kenan shine sai a ce muwallif dama warki kenan ko al-muwallif sai mu ce mawallafi mu'allif kuma haku to sai a ce kuma shi ma mawallafi alhamdulillah wa kafa godiya ta tabbata ga ubangiji kuma ya isa a gode ba wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa sannan aminci tsira da aminci su tabbata ga bayinsa waɗanda istafa wanda ya zaba su ne manzanni annabawa da manzanni amma ba bayan haka fa inna siratan nabawiyya domin ita sira ku sani lallai hakika siratun nabawiyya lamin ahammi amfanin wannan littafin kana zuwa da fensil akwai gurin da kai kadai ne zaka biya shi wani iri to sai ka yi alama kawai misali nan za ka iya cewa liman ahammi ba daidai ba ne kuma ba za ka fassara daidai ba to to kawai da ka zo sai kawai abin da za ka yi sai sai ka yi fataha a kan lamun ɗin ka yi kasara a kan mimun ka wuce iya nan ma ya ishe ka ko in ka ga dama ka yi kasara a mimun domin ba wasali lamin ahammi ma ya ji ba an tusarrifa ilaihi inaya to lamin ahammi yana da cikin mafiya mahimmanci wannan iskar nima ce kawai ko hadari ne eh yau wallazi yusilu riyaha bushran bayna da rahmati yawa to shi da yake cewa um lamin ahammi tana daga cikin mafiya muhimmanci ne a hammu aka wasu falatif nasa an gane ma yajibu wanda ya zama wajibi an tusarrifa ilaihi wato a juyar da shine tusarrif a tasrif shine juyarwa atusarrifu inayatul muslim ilai inayatul muslimina wato kulawar musulmi ta koma zuwa ga kanta bi dirasa ta hanyar karatu ba a gane tarihi ta da ta kawai mulanka dole sai ka karanta wata ammul da kuma lura bayan ka karanta ka lura da kyau idan ka zo a cikin ruwa aka haɗu da zirin zulutu binu ya haya ba abu mikinam kaga ya haɗu da aiki shi kenan zai ta yiwo ma ƙarya yana zuba ma an ka koma tabari ta ni ko tabari gaba ɗaya al'umman wal mulu gaba ɗaya ya zo ya tattara su kawai ya rika zuba ƙarya abu mikina fa tun da kan tafira ya za abu mikina ya yi ta'adi amma kaga Allah ya taimake ka yanzu aka ce ma gashi na fitar ma da ingantattu wata ikhlasi durusi da kuma tacewa na istikhlaf shine tacewa الدروس نوت درسي والعبر لكما أبا بلورا ولا سيما في هذا العصر مسمى أولنا زامن الذي اشتدت فيه غربة الإسلام wanda ba kuntar musulunci ta tsananta a yanzu in kana aiki da kana karanta abu kana aiki da sai a rika cewa ka ka sabon addini ne annabi ya bada bada al-islamu gariban wa sayahudu gariban kama bada sai ce fatuba lil quraba hadisi ne ingantacce musulunci ya fara bako kuma zai koma bako bi kama bana kamar yadda ya fara annabi ya ce aljanna ta tabbata ga baki shine wanda za a rika kallon baki ne don kayan aiki da addini to shine malam yake cewa to nan fi hada al'asiri alladhi tadabbihi gurbatul islam wannan gurba shine bako shi za a ke cewa garibun ko bako amma ba garibi na mutsalau ba shi ma garibun kakka zuwa mutsalau ka ce hada hadisin garibun ka ce wannan bako ne wani hadisi ne ba ku ba wani hadisi ba ku wa kul garibun ma rawa rawin fakat wal muslimina wato da musulmai gaba daya wa kasurat alaihim sannan wato hajamatun sharita to wannan kalmomin su ma a kula da su tunda bamu saba da su ba wa kasurat alaihim hajamat shine hajamatun shine abubuwa ba zato ba tsammani an gane sai suka yawaita a gare mu mu al'umma yanzu sun yawaita abubuwa iri-iri kai ta jin abubuwa sharita masu muni kuma sharitatin su ne wanda suke kabiha masu munin gaske a da san ba ana duk iyayenmu ba an ba su kasas ba da wanda suke yayyenmu masu shekaru ana ta yada kasas cewa ga shi kasas ɗin tabuka ko har mu da wasu daga cikin mu duk ya zo mun jiji ko ba haka bane yakin tabuka a ce ma yakin tabuka gari ne suka da jini sai na ali da ya rika yaki kaza kaza kaza bayan zama sabon molan kare karya za mu biya a ciki da yana alba ko da buka bai je ba yana gida yana cikin ma'azuri wanda annabi yace su ma zauna ba za su fito ba to kaga banda sira ne zai kwakulo ma cewa da yana ali bai je ba amma mu can a tarihi da ake kawo ta aka yi da dokin sa ba aka cire makafa ɗaya wai kafa uku ya rika gudu sannan jini ko aba mala kai an sha tatsuniya kurin kun tsan kan tera ga san gaba ɗaya an sha kuma za a ga iyayen mu saboda imani wasu ana karanta ma wallahi kuka suke saboda dauka suke gaske ne to ga tunan ma dubu ne aka kawo su aka watsa su a gani sai na ni bai je yakin tabuka ba ballan da zaka ce kaza wa ma yuwadahu bi um hada di da abin da suke fuskanto da shi zuwa ga wannan addini min attihamat batila na daga tuhumomi wanda suke na barna marasa kyau wal muslimuna ahwaju lalle musulmai su ne suka fi bukatuwa shine ahwaj bi sigatil mufaqala su ne suka fi bukatuwa ma ya kununa abin da ya kasance suka kasance a cikin sami ayi wakatin maza na daga wato duk lokacin da ya wuce ila al'audati sahiha na cewa lallai su koma kan hanya wacce take ingantacciya ila dinihim su koma kan addinin su wacce masuki bi sawabatihi kuma su yi riko da abin da yake daidai eh wa tadbiqi ta'alimihi da kuma tabbaka koyar da addinin fi waqi ayatihim a tsantsan rayuwarsu abin da waqi shine abin da ke faruwa an gane ko shine waqi a ce waqi da ke faruwa yanzu kaza to fi waki a yatim a cikin abin da ke faruwa na rayuwarsa a yanzu wa siratun nabawiyya ku sani ita siratun nabawiyya iya tarjumatul ilm amaliya wato fassara ce a aikace li hada dini ga wannan addini wa kad kana sahibuha alayhi salatu wassalam domin ma abokin ta mai tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi huwa man sana'ahu Allahu ala aini shine wanda Allah madaukakin sarki sana'ahu ya kage shi ala ainihi abu ta kulawarsa ainihi a nan bi ma'ana kulawa tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kufir Allah ya ce jirgin ruwan nan tana gudana akan kulawar mu jaza'an liman kana kufir to shine ala ainihi akan kulawar ubangiji madaukakin sarki wa sabahu bi qawlihi ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya subaita annabi da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kana kan ɗabi'u wanda suke manya. Wa Aisha radiyallahu ta'ala anha na Aisha Allah ya kara mata ya dalan masu ila ala khuluqin nabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da aka tambaye ta me halayen annabi alaihi salatu wa sallam ajabat bi kalimatin muhtasara sai ta ba da amsa da wata kalma wacce take takaitacciya shine muhtasara shi za ma ne yake cewa muhtasar wannan littafin na malikiya mai wahalar sha'ani shi ne muktasar takaitacce kenan an gane ko wato jami'a sannan kuma kalma ce wacce take annabi yana da jawami'ul kalim zai faɗi kalma ya guntuwa simple sentence amma za a cika littattafai da sharhi ya kalmar take aka tambaye ta kaifa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam kaifa kana khuluqu sai tace kana khuluqu alquran tace halin annabi kuke tambaya ta tace to halin sa indai ka san qur'ani shine halin sa duk abin da kaji Allah ya faɗa ne ya wuto yana yi duk abin da Allah ya ce kar a yi duwaye shine halin annabi alaihi salatu wassalam hadisi ne ka duba Imam Ahmad a musnadin sa mai mujalladi musnadin Imam Ahmad muka ce ya kai mujalladi 50 hadisai dubu arba'in a ciki ko wanda muka ce gaba ɗaya Ibn Taymiyyah ya haddace sa haka Ibn Al-Qayyim ya ce yace duka Ibn Taymiyyah ya haddace wannan hadisan bil asani kar ka dauka mata ni kawai da isnadin su ɗaya bayan ɗaya sai ya karanta mun. Eh, shi ne ma ne ba ka lamba ma na yace mujalladi na shida shafi na ɗari tara da tasa'in da ɗaya. Am, tasa'in da ɗaya kai da kuma ɗari da sha shida. In ka je za ka za hadisi. Basiratun nabawiyya ita shi tarihin annabi alaihi salatu wasalam maidan wani fage ne shine maidan fili katon fili shine maidan sannan kuma rahabun wata wato haraba ce lidurusil amaliya na wasu wato darasai wanda suke a aikace wal mumarasa da gogayya mumarasa shi ne gogayya alfi'iliya wacce take aikace li hadha dini ga wannan addini fa hiya muzayyadun baina ayatihi rasulan sallallahu alaihi wasallam an wato kiro su ne tsakanin rayuwa annabi alaihi salatu wasallam lokacin yana manzo wa qaidan kuma yana jagora wa insana kuma a matsayinsa na mutum wa bayna hayati ashabihi radiyallahu anhum da kuma irin rayuwar da yayi da tabban sa tsira da abinci Allah ya tabbata a gare su sai dai wato atiba'an wanda suke mabiya a gare shi mukhlisina suna masu tsarkake biyayya kuma gare shi wa awanan sannan kuma mataimaka ne ga annabi alaihi salatu wassalam mutahabbina kuma masoya wa junudan sannan kuma runduna ce munazilina wanda suke ga yawo jini na wuce ba matsorata ba shine munafiri an gane wanda suke ba matsorata ba wa jama'a diwanu sirati bainal masdar wa tadbiq shi da wato a diwan littafin sira ya zo tattara tsakanin tushe da kuma abubuwan da aka tabbata tushen su da abubuwan da suka aiwatar duk ya zo ya rubuta ma wal uswatul hasana da kuma kyakkyawan koyi wa tarbiyya da kuma tarbiyya wa tawjihatu abubuwan da ake fuskantar ma da annabi alaihi salatu wassalam da kuma shine wato ko kuma kace tawjihatu irin abubuwan da ya fuskanta yayin aran gama da su wa aqwaluhu da kuma maganganunsa sallallahu alaihi wa sallam wa af'aluhu da kuma ayyukansa mazdarin gaba ɗaya an gaya ma tushen su wa tadbiqun da yadda ya tabbaka su ne hada dini akan wannan addini kama kana sallallahu alaihi wa sallam uswatun hasana li hadhihi al-umma kamar yadda annabi alaihi salatu wa salam babban kyakkyawan wato abun koyi ne mafi kyau ga wannan al'ummar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai ce wa hayatuhu ma ashabihi a cikin rayuwarsa tare da sabansa kuma darsun mai dani akwai wani darasi wanda yake na fage da tadbiki hadha din wajen tabbaka wannan addinin ala ardil waqi' amta abubuwan da ke faruwa a yanzu wa qad tawakhaina fi jam'i ma tati hadha alkitab hakika mun takaita wajen tattara wato wannan littafi mai albarka al-i'timad ala al-masadi an gane ko wato mun dogara da wasu masadir wasu tushe al'asiliya masu asali lisiyatin nabawiyya ga sira wacce take ta annabi alaihi salatu wassalam bil izafati ila al-ifada dangane da zinginawa ila al-ifadati dan a dubi wasu fa'idodi min ba'dil kutubil mu'asira na daga wasu littattafai na zamani sune al-mu'asira ko malamai ne kaje an ce wannan malaman ai mu'asirun sun ce kaza to ana nufin malaman zamani an gane ko to shine malamin yake cewa waɗanda suke na zamani almutakassisa ke bantattu ba kowanne mahabo dabba ya ɗebo ba an gane ke bantattun littattafai wa ala ra'asiya daga cikin su kuma akwai kitabu siratin nabawiyya fi zawil masadir al-asliya na Dr. Mahdi Rizqullahi wannan littafin ma ya bata gaskiya ba a samu amma shi ma littafi ne ra'i jiddan mujalladi daya sannan akwai asiratun nabawiyya as-sahiha lid Dr. Akram Ziya al-Umari wanda na gaya muku ɗazu. shi kuma babu shi yanzu sai dai nan gaban Allah ya taimake mu yazo sannan akwai asiratul nabawiyya ardun waqa'i wa tahlilun ahdath li dr ali muhammad as-sallabi shi ma na gaya muku shi dazu yana nan da ransa Allah ya kiyaye mana shi sai ce akwai waqafatun fi gazwati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wannan ana iya samun sa ana iya rasawa shi kuma shi kuma li shekana dr muhammad bin muhammad muhammad bin abdullahi zarban algamidi wanda ya je madina ana samun sa shine wanda shugaban masu daura wanda ya taba halartar dauran yan madina shine shugaban su wannan balaraban shine zarbat an gane ko babban wato na manta matsayin sa a jami'atul islamiyya ya zo wannan shekaran maganin nan ko ya zo Kano ya zo Bauchi ina tunanin haka ya zo to shi zarban algamidi waffaqahu Allah ta'ala wa sallallahu wa sallam wato Allah ya datar da shi وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما الذي كتبه محمد الثاني بن عمر بن موسى a cikin shi daga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara shekara shida kenan baya shi ne aka rubuta littafin almuwafaq wanda ya dace da wato sha uku ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da takwas في مدينة كانو الإسلامية حرسها الله تعالى أربو تاع كانو وتوغرم مسلم في الله كاري من كنم شيني حرسها الله تعالى مالي في سوطئة فاتا وكي تي إن أبن دي شابو للتاج أنغاني ويسا يوا ده وانا مقدمة تنزا مبارك رب نعم يا روتا abin dogaro da shi na wajen wato lissafi na biyu ba akwai wata ba akwai rana to shi ne kawai na biyu eh na rana kenan to ma da yace ibadatul asnam malam wato wato littafin da inda ya burge ni kenan sai aka fara da bautar gumaka da ma da ita aka fara tun a kasashen larabawa fi jaziratul arab a tsibirin larabawa an gane kabilar islami tun kafin zuwa musulunci in baka san irin wayannan ba ko yara ka je zaka ba tarihi tatsuniya zaka yi ta musu wallahi zaka gama tatsuniya ne rannan suka girma kuma ku gane babu karatu mai shiga jiki wanda ake saurin duroshi irin karatun kananan yara malaman islamiyya ku ba wa sira muhimmanci sira kuma tana sa yaro ya rika kaunarka idan kuma ba ka da ilimin sira kuma buruza za ka yi ta yi saboda haka tana da muhimmanci kwarai da gaske istamarat qabilatu khuza'a qabilar khuza'a wato sun shudi al-istimrar shine ci gaba sun ci gaba wato qabilar khuza'a sun ci gaba ala wilayati shu'unil ka'aba an gane abu ta kulawa da sha'anin ka'aba wal baitul haram da kuma daki mai alfarma ma yuqarabu 300 sana kusan shekara ɗari uku su suke wannan aiki kun ga wannan abu ne da zaka sa a kwalwa ka yanzu nan wata kabila ce suke ta bawa kafin zuwa musulunci ba da kulawa wajen kulawa da ka'aba tun kafin zuwa musulunci ka ce kabila kuza'a wannan suna da muhimmanci gaskiya a saka shi a kwakwalwa wa kanat wilayatun fi ghayati sawi wal fasad amma kulawar da suke bawa ka'aba kuma sun kai matuƙa wajen muni da barna وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسبيا domin tarara ake kewaye Ka'aba a tajiya a nan a lidu sun da yi musu zafi in bihim nash'at ibadatu al-asnam to nan ma sai an kula in kai kadai ne zaka biya in bihim nash'at zaka ce gome a in bihim nash'at domin a tare da su ne nash'at ibadatu al-asnam wato bautar gumaka ta fara bainal arabi ko ta faro bai da larabi tsakanin larabawa fil hijaz a wurin larabawa gaba daya su suka fara ta wa kad kana kabiruhum domin farkon wanda ya fara wa ra'isu kuma shugaban su shine amru bin luhayy ibnu kimaa inda za a tambaye ka waye ya fara kawo bautar gumaka cikin laraba kar a manta shi ma abu na biyu kenan na farko mun ce kabilar da ta fara abu na biyu wane ne ya fara kawo bautar sunansa amru bin luhayy bin kimaa shine ko ka ce amru bin luhayy yadda za ka rike wajibi ne a rike wannan shi ya fara kawo bautar gumaka cikin larabawa kaji karaja min makka ta ila sham to ga labari me ya faru ya fita ne daga makka zuwa sham bi babu umuri cikin wani sashi na al'amuransa wannan ma kadima ma'ab yayin da ya je wata makoma min arzil balka kamar ka ce destination ɗinsa inda zai sauka inda zai sauka yana zuwa wannan gurin min arzil balka daga wani guri da ake kiransa albalka ma da yake iklimun a ƙasa iklimun min arzi sham fil malmakatil olduniya alhashimiya an gane ku to shine ma da yake gaya ma cewa wani bangare ne shine iklim a ƙasar sham a can mamlaka ta al-olduniya alhashimiya wa huwa al-iklim alladhi tatawassadu madinatu umman asimatul urdun wanda wanda ya duba map yanzu zai ga daidai umman idan ka je kana duba za ga gurin da za a nuna ba inda wannan gurin yake shi balka ne ban san me suke kiran sa yanzu a turance ba gaskiya na so in duba ko ban duba ba yace ra'ahum ya'buduna al-asnam shi amru bin luhayy yana zuwa wannan gurin sai ya ga sai ga su suna bauta wa gumaka jami'i ne na asnam shi al-asnam din sai ga suna bauta wa gumaka a'a da gan suna bauta gumaka ba kana da mu sai yace da su ma hadhihi al-asnam wannan kuma wanda irin gumaka ne allati arakum ta'budun wanda na gan kuna bautawa qalu law suka ce da jihadi asnamun na'buduha wannan gumakan da ka gani bauta musu muke yi fa nastamtiruha kuma mu nemi su saukan mana da ruwan sama fa na kuma saukan mana da ruwan sama watan filun wasilun din nan an kawo da ne li talab tana cikin wurofu talab da ake faɗa guda goma an gane ko ko wanda ake faɗa na ziyada kai da ake karawa harafi to saboda haka fa tudiru na kuma da sun roki wannan gumakan sai ruwan ya sauko da na tadriduhum kenan min haythu la ya'lamun sai ce wa nastanfiruha kuma ne muna neman taimakon su in za mu yaki ko a cikin wani lamarin mu fa tanfiruna sannan kuma su taimake mu faƙala da wuce yace da su afala tu'duna ni min hasanama kin ba za ku ba ni gunki ɗaya ba a cikin gumakan nan fa asiru bihi ila ardi al-arab in tafi da shi kasashen larabawa wa ya abudu su ma su rika bauta musu ba a tsuhu sanama sai suka ba shi gunki guda ɗaya ya ƙaru da huban to ga tambaya ta uku ana ce masa hubanu a babba da bawun da lamun wata kabila ce suka fara ka sani waye ya kawo musu ka sani ya sunan gunkin da aka fara kawowa hubal akwai hubal sai kun kiyaye za mu zo nan gaba akwai gubal wannan babban gunki kenan na kan Ka'aba wannan sai na ne baro shi bayan an yi fatahu Makka ba shi muke magana akai ba hubal shi ne gunkin da aka fara kawowa an fahimta da kyau ko abu na uku kenan yawwa to shi ne malai yake gaya mana faqadima bihi Makka Amr bin Lahayin ya to da wannan gunkin har zuwa Makka bana saba yana zuwa sai kafa shi wa amara nasu bi ibadati me ko yanzu haka sai ce wa mutane kowa ya zo ya bauta wannan huban din wa ta'dili kuma kowa ya zo ya girmama shi wa huwa allazi amala quraishan ala ibadati al-asnam shine ya tsora quraishawa akan bautar gumaka shine wanda ya fara kawo musu wannan barnar cikin su la'anahu Allah ma la yati Allah ya tsine masa wa qabahu Allah ya mudana masa eh mu ma mun faɗa yanzu wa qad sabata fi sahihain ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim a cikin Sahih Bukhari lamba ta dubu hudu da ɗari shida da ashirin da uku. Sayu Muslim kuma lamba ta dubu biyu da ɗari takwas da hamsin da shida. Wannan hadisin da min hadisi Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi yake ra'aytu Amr bin Luhay bin Qimma'a annabi yake na ga Amr dan Luhay dan Qimma'a na ganshi a ina annabi ya ganshi sai sai ya juro kasabahu fil nar yana ta juya hanjin cikinsa a cikin wuta ya ka ce kana awwala man sayyabar sawa'i shine farkon wanda ya fara kyale a sawa'i wato sune wato raƙuma a ce ba a hawa ya wannan ayar ma da abubakar ma ja'ala Allahu min bahiratin ko wala sa'iba ita ce to sa'iba din nan wala wasilatin wala ham to wannan sa'iba din ita ce sun ka zo aka zo batara ai sai a gaya ma ita ce dabbar da ba a hawanta kyale ta ake a sawa'ib sayyaba ai karaka ko tutrak an gane ko shine sayyaba shine wanda ya bar a sawa shine ya fara barin wata wato raƙuma ya ce ba za a hauta ba shi wannan da ya kawo musu bautar gumaka shi ya fara fito da wannan abin da Allah ya ce ma ja'ala Allahu min bahilatin wala sa'ibatin wala wasilatin wala am ai sun zo duk wanda ya karanta wato tafsirin a ƙarƙashin suratul ma'ida ya ji abubuwan da aka faɗa sunan wato raƙuma ne da suka ware ba a hawansu ba kuma za a ci ba saboda wasu tamfe-tamfe nasu. An gane ko, a nan bi ma'ana sayyaba wanda ya bar a sawa'i wato wasu raƙuma. Wa kana hada rajul ahada muluki kuza'a. Shi kuma wannan mutumin da ake kira Amru bin Rahim bin Kimma yana cikin sarakunan kuza'a, kabilar kuza'a. Kun ga wannan hadisi muna shi karara. Wata kana ahadu kulli darin fi darihim sanaman. sai abu ya samu promotion kowanne gida sai ya zo ya riko suka riki wato nasu gunkin ya abu duna suna bauta mar bai za a radar rajulun minhum safaran duk wanda ya zo ya tafiya a cikin su ta masabihi kawai zai je ya tafi wannan gunkin shi da yarkabu yayin da zai hau abun hawansa fa kana zalika akhira ma yasna'u hina yatawajjahu ila safari kuma wannan yana kasancewa karshen abin da suke aikatawa hina yatawajjahu yayin da suka fuskanto ila ta bari daga tafiyar duk wanda ya dawo to abin da yake bare sai ya bare kai wa gunkin gaisuwa ya gaba yake ce na dawo ubangida na ko wato ubangiji na na dawo sai ya bare yin haka wai za ka dima min sabari haka ne idan zai ya gabata daga tafiyarsa da masabi zai shafa fakana zalika awwala ma yabda'u bihi qabla an yadkhula ala ali wannan shine farko abin da suke fara yi kafin su shiga gurin iyalansu وكانت العرب larabawa sun kasance kad ittakhadhat ma'al ka'bati sun riga a cikin ka'aba ko tare da ka'aba tawagi su ne wasu wato tagutai su ne kullu ma yu'badu min dunillah wa huwa tagut duk abin da ba Allah ba shine tagut to sun riga wa hiya buyutin sun riƙi wasu dakuna to azimuwa da suke girmama ka ta'zimil ka'aba kamar yadda suke girmama ka'aba wayannan dakunan ma da suka rarraka laha sudna suna da masu yi musu wato hidima su ne al-khuddam shi ne su duna ɗin khuddam masu hidima yana ɗaya daga cikin kalmomin da za a kula da su wa hujjabun wa hujjabun da masu ba su kariya hijabi an gane hujjabun su ne masu ba da masu ba gurin tsari hadda masu gadi wa tudi la kama tudi lil ka'aba sannan suna kawo kyaututtuka suna kawo alfarma kamar yadda suke wa ka'aba fa tadubu bihi ka dawafi hadiha kuma suna kewaye wannan takunan da suka yi kamar da suke wa Ka'aba wa tunharu indaha sannan suna zuwa daidai takunan yi yanka a gurin a yanka rago ko saniya ko rakumi duk suna yi ko ko kaza ko abin da ya kama da haka to shine ma da yace wa hiya ta'rifu fadlul ka'aba an gane ko alaiha wato ma da yake cewa wa hiya ta'rifu fadlul ka'abati alaiha duk da sun san falalar ka'aba akan duk dakunan da suka yi li'annaha kanat kad urifat domin sun san an san ɗakin Ka'aba ne annaha baitu Ibrahim al-Khalil duk cikin su duk jahilcin su kowa ya san ɗakin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wa masjiduhu kuma masallacin Annabi ne falamma ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bi tauhid yayin da Allah ya aiko Annabi alaihi salatu wassalam da tauhidi kadai ta Allah abu alaihi sai su aibanta masa alaihi zalika ta aibanta mu akan haka wa qalu ka fi aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu a bai da duk allolin nan da muke da su ga na gidaje ai da ma an gaya muku wasu sun diba a gidaje banda jikin ka'aba akwai gumaka sai dai sai dai haɗari uku da sittin a ciki to akwai kuma a gidajen to shine suka ce yanzu duk allolin nan a rabu da su kenan a koma ɗaya a ja'ala al-ali hata ilahan wahida in a bai da duk allolin ne za a ruje su zama ɗaya inna hadha la shay'un ujab a wannan abin mamaki ne gaskiya ka zo da abin da ba zai yi ba ko a surati surati Dawud kenan aya ta biyar wa da abi sahih al-bukhari an abi al-atari radiyallahu anhu kana kunna bil jahiliya yace mun kasance a jahiliya idan lam najid hajaran idan ba mu samu dutsen da za mu sassaka ba mu mai da shi gunki da za mu rika bautawa jama'a da jutwata min at-turabi yace zai mu tattara jutwa mai jutwa shine kasa ma da ya koma kasa yace ma ai shay'un min at-turabi wani abu ne na kasa yujma'u da za a tara hatta ya tsira kuma har sai ya zama ya zama ya yi tozo an gane shi ne hatta ya tsira kuma din sai ya yi tozo haka ya dago ya sama kamar dutse to in mutum bai zamu dutse ba haka ce mina turabi na da kasa waje ina bi shati mu zo da akuya wa alabnaha alayhi mu shayar da ita akan wannan wannan kasar mu tatse nonanta mu kwara a kan kasa yadda suke yi kenan tatso nonanta su kwara a kan kasa wai an yi wata hidima kenan haka suke yi ko sun maɗufna biha sannan sai mu kewaya biha da ita wannan dabba mu kewaya wannan kasar mala yake duro sun wa'iba wani irin da sai za mu ɗiba a nan a ciki mala yake annal araba lam ya abudu al-asnama laraba ba su bauta wa gumaka ba ne ya ƙadi wato tare da kudin cewa a zuciyar cewa annaha khalaqatu cewa ita ta halice su tunda mun san asalin su yanzu kowa ya san laraba ba su bauta gumaka da niyyar cewa wato gumakan ne suka halice su ba ko sun bauta musu a haka ba haka bane dalili to ma ne yace mun san haka au khalaqati samawati wal arda kuma ba su bauta musu da niyyar cewa su suka halice samai da kasai ba wa inna ma kanu yattaqituna biha kawai suna neman agaji ne shine istigasa fastagasa wallazi min shi'ati ala allazi min adu ko to saboda haka istigasa shine neman agaji min dunillah kanu yattaki suna biha min dunillah suna neman agaji a guta ko ma bayan ubangiji madaukakin sarki ba ta nema a gurin Allah to shine wale yace wa yadluhuna minhum jala al-qurabi sannan suna nema daga gare su jala'a shine yayewa al-qurabi wannan addu'o'in da ake da ba zan iya tuno ta da wuri ba wannan da yake cewa wa jala'a ahzanina ko da muke biyawa a cikin eh Allahumma ja'al al-Qur'an al-azima rabi'a qulubina to da gaskiya akwai inda yake cewa wa jala'a ahzanina ko wa jala'a ahzanina da yayi warbakin cikin mu to shine kalmar muna so mu rika istihza ne muna tuno wasu abubuwan da ka amanta to shine malai jala'a al-qurabi wato yayi warbakin ciki wa ihtilabin nabi da kuma janyo wato amfani wai dan haka ke zuwa gurin su ya salam mala yace na biyu idan mi jurmi man kana sababan fi halakin nas girman laifi a jurmi shine laifi shine almujrimun ai ko mujrimai sune masu laifi ai to jurmi shine dai laifi akwai wani abu da yallo suke na manta me suke kiransa a a ko yan legal ko yan abun nan suna faɗa da larabci amma dai yana da magana da alaƙa da wannan ko hijiram suke ce ma kowa ne ne to ƴan laude sun san ne nake son faɗa to a jurum ɗin da ya laifi ken man kana sababan fi halakin nas girman laifin wanda ya kasance shi ne dalilin halakan mutane wa dalalihim da kuma batis wa annahu yahmilu awzarahu lalle ya sani ranar alkiyama zai zo da laifuffukansa duka sannan sai ya ce wato auzarahum kamila zai kamata ya ce wa auzarahum da kuma laifuffukansu su ma waɗanda ya tsora a kan fatatin liyahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min auzaril ladina yudillunahum bi ghairi ilmi to kaga an shiga to shine ma da yace wa auzarahum da laifuffukan wanda gaba ɗaya yanzu an rufe ni to hayyi duk wanda ya bauta gunki a ban kasa sai an bashi kamar su har duniya ta nabi domin yana da kamar to shi ya yada shi kuma yadawa to gashi nan ma a karewa ma gashi an gaya mana makomarsa a jahannama annabi ya gaishe yana jan kayan cikinsa ya nannaɗe jikinsa da shi yana ta kewaya su haka sannan kuma wato ana ta azabtar da shi to shine yake cewa yau malkiyama fi dalilu ala ala anna ba'd al jahiliya dalili ne a bisa cewa wani sashi na al jahiliya mu'azzabuna bi jurmihim za a musu azaba da zunubansu man sanna fil islam sunnatan hasana kenan haka nan sayyi'a wala wujruha wa wujru man amila biha ila yawmil qiyamah to shine yake cewa na hudu sabahatul mushrikina wautan mushrikai akwai wauta zaka ce ba kai tafihi ne ana nufin wawa ne kai wa amaqatuhum da kuma wato hauka shine dai wautar shine wato littafin nan da wannan ibnu jawzi yayi ko wannan da ya rubuta shi kitabul hamqa wal mughaffilina ko littafin wawaye da tsafkanannu gaji ne yana nan za ga littafi ne in ka karanta kawai abubuwa ne a ciki masu ban kai to shine ma da yake cewa id abadu asnama yayin da saboda sun bauta wa gumaka an gane ko min sunai aidi min sunai haka da ba man sana'a ba min sunai aidihim na daga me kera wa hannayen ai abin da ya faru kenan wani ya zo ya kera gunki ya hada shi tsaf da yunwa ta kama shi na dabino ne kawai ya finye Allah in ya zo ya dawo zai ya zo ya gutsura hannu to ya shiga daji ba abinci zai ce Allah ya hakuri yunwa na ji zai bantara sai kawai ya ci haka ya rika yi zai da ya finye Allah tsaf to yanzu ba Allah kuma kaga ba sai koma sai in tabargaza ba sai ibn al-arabi ya ce shi ma ya zama Allah kawai shi kenan tunda ya tinya Allah kawai shi kenan sannan akwai wanda shi kuma gunkin nasa da ya yi shi bai ban kaye ba na wani abu bane kira je da ceramic ɗinsa haka ya yi shi mai kyau sai ya zo ya mawa wanka ya shafa masa mai samo turare mai kanki ya fesa mana sannan ya tsugunna a gaban ya ce ka taimaka min ka bani kuɗi ka taimaka ka bani abinci duk ran da ya zo ya mawa wanka ya ya yi kimsa shi kafin ya je ya dawo sai wani kare ya zo shi kuma kare ya saba ya samu abu mai dan tudu kawai sai ya daga kafa ya fitsari ko kaki to karan kamar ya gane gurin kawai kullum sai ya gama mai wanka ya shirya sai kawai zai daga kafa ya hau kansa ya fitsari wannan ne da ya gaji kullum ya zo sai ya wanke ya komai ya ƙara wanke ta kai ya kama shi ran nan da ya zo ya gaji a gaji yake ga an kuma yi bakakin nan sai sai a rabbun يبول الثعلبان برأسه لقد ضل من بالت عليه الثعالب yace yanzu anya ku Allah ne zai bari ka rika su rika yawan fitsari wannan ku Allah ne yace kai Allah ya wajen Allah ne da zai bari ka rika su rika yawan fitsari abin da ya kawo kenan Allah ya wajen Allah kawai zai babballa shi je musulunta gaba ɗaya rubuta shi to kaga da Allah ya zo shi da shari'a abin da ya faɗa kai kenan to shi ne ma da yake faɗa anan yace da hannayensu ba suka yi kai abu da hannunka kuma ka ce Allah ne Allah mun gode ma man ya dai Allah ba huwa al-muhsin to wannan tambayoyin su ne ma ne asilatul lil muraja'a dan muraja'a da mun zo su zamu fara yi nasu zo zo dai ba shi ne gurin da za mu tsaya ba sai mun yi nasabar annabi da kamata mu tashi a tarihi ba mu fara ta kan annabi alaihi salatu wassalam ba dole ne za mu yi nasaba dan ba ta da wahala ita za mu yi mu tsaya a nan to shine ma ne yace man awwal man adkhala ibadat al asnam jazirat al arab ba an ta rage bukata yanzu ba to nake sai an je an manta in an dawo sai in tambaya kuma nuni zan ce wani ne kaza misali kaga tanan za mu yi ta tafiya da siran muna ta mata na rike a jikin mu wane ne farkon wanda ya fara shigo larabawa ya fara kawo musu wato bata gumaka wa min ayi kabilatil huwa kuma dan wata kabila ne ka karatun ma aka dinku ne mana mala yace amma za akhbara anhu rasul sallallahu alaihi wasallam akan me annabi alaihi salatu wasallam ya bada labari a ciki a karatun mu akwai abun ya bada labarin wani mutum to shine na uku uzkur halatul arabi ma asnami ambatiya ya halin laraba yake tare da gumakansu na hudu uzkur shay'an min durusi hadha al-maqta ka faɗi wani abu wato wanda kai ya fahimta daga cikin darasan wannan abubuwan da aka yanko ma kaga wannan gaba ɗaya karatun ne anan tsabtin su Allah ya saka wa malam da alkai to amma anan abin da na manta dangane da gyaran da malam yayi a wannan littafin na a cikin durusun wa'ibar guda biyar ne ya tira daya ana wannan tsohon bugu guda biyar ne shi sa ya faɗa dama akwai abubuwan da ya cire saboda haka na ƙara bibiya sai daga ya cire abu ɗaya anan to shine malam yace yanzu za mu yi a gurguje wani guri za mu samu mu tsaya mala yace nasabuhu sallallahu alaihi wa sallam nasabar annabi alaihi salatu wa salam wa qissatu zawaji abdullahi bi amina da kuma kissar auren wato abdullahi mahaifinsa tare da nana amina Allah ya kara musu yadda sai ce huwa muhammad bin abdullahi bin abdul muttalib bin hashim bin abdul manafin bin qusay bin kilabi bin murata bin ka'bi bin lu'ayy بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياسة بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان wannan za a ce yara mata haka ce har zuwa nan me yasa malam bai kawo har zuwa ga annabi Ibrahim ba har zuwa ga annabi Ismail dalili mai sirati ibn Hisham ya kawo duka har zuwa gurin nan ne gurin da gaba ɗaya malamai suka ittifaqin cewa babu tantama akan cewa ingantattu ne tankwa suna da ta cewa kun fahimta da kyau ko saboda haka in zan samu ne mutum ya haddace wannan wato abin da ya shafi nasaba sai dai kafin mu wuce mu dawo annabi alaihi salatu wasalam huwa muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib tambaya zan yi yanzu ya zo abdul muttalib na gaskiya hakim shaiba barakallahu fi shaiba ya sunan hakim na gaskiya ya sunansa shi ma yana da suna zan faɗa sunansa amru amru bin abdul manafi haka ake kiransa sunansa na gaskiya amru ya suna abdul manafi na gaskiya sunansa mugira an fahimta da kyau ko to wannan ne nake so ku rike inda za mu tambaya ya suna abdul muttalib sunansa shaiba mun faɗa anan a karatun kitabu tauhid ko mun faɗi mun faɗi dalilin ma da yasa mantawa kuka yi ko dalilin wani aka yi malam Muhammad an yi delete on ne na kitabu tauhid Oh, to to amma dai mun faɗa a nan muka ce muka ba da dalilin da ya sa a kan babin da yake hani a kan cewa wani abduwa ne. Ko sai da muka yi bayanin dalilin da ya sa ake kiran Abdulmuttalib wato Abdulmuttalib amma ba sunansa ba ne. Yawwa sai yake cewa bin Kusai bin Kilabi bin Mora bin Ka'ab bin Lu'ayi bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanata bin Khuzaimata bin Mudrika shi ma yana da suna. Sunansa na gaskiya Amiru. Amir bin Ilyas. Yawwa su ne dama wanda nake so mu kiyaye a cikin hudun nan. Eh bin Mudari bin Nizza bin Adnan bin Mu'add bin Adnan. Maliki wa Adnana min waladi Ismail. Shi kuma Adnan yana yana cikin yayan Annabi Ismail alayhi salam. Wa Ismail huwa bin Ibrahim. Shi kuma Annabi Ismail shi ne dan Annabi Ibrahim alayhi salam. Amince Allah ya tabbata a gare su. Allazi ra'a abuhu Ibrahim. wanda mahaifinsa ra'a ya mafarki abu mahaifinsa annabi ibrahim ya mafarki alaihi salam fil manami a bacci annahu yazbahu cewa wato yana yanka shi fasalama falamma aslama wa tallahu lil jabil shine ne ma da yace fasalama sai mi kauya li amrillahi ta'ala ga al'amuran ubangiji fa fadahu allah bi dhilhin azim sai Allah ya farshe shi wa fadainahu bi dhibhin azim yace zai muka fanshe shi da abin yanka babba shine muke sayin layya kowa ya san wannan tarihi to shine yake cewa sai Allah ya fanshe shi bi dhibhin azim da abin yanka babba wa ummuhu aminatu ba amina ba da muke fara hausa ce amina shine sunan aminatu amina dai mun saba haka kuma hakan ne yake faɗa amina amma amina ne babu wani yawon a ciki mahaifiyarsa Aminatu bintu Wahab bin Abd Manaf bin zuhura bin kilabi bin murna bin ka'bi bin lu'ayi bin ghalibin bin fihd kaga tana da alaka da mahaifin auren zumunci ne wa abuha yawma idin huwa sayyidu bani zuhura wannan ma za a tambaya lokacin mahaifinta yana cikin shi wahab din yana cikin yana cikin shugabannin banu zuhura nasabat a dangane da nasabarsa wa sharaban kuma ya ɗaukaka. Wa kadi da zawaja biha Abdullahi, sayyidina Abdullahi, Abdullahi mahaifinsa ya yi aure da ita wahiya yau izin a wannan lokacin ita Abdullu Mura'atin fi Quraish. Ita tafi kowa falala a cikin Qurayshawa. Ya hayyu ya qayyum. Nasaban wajen nasaba wa mawdi'an da matsayi. Ba wanda ya kai ta. Wa Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam khairu ahli al-ardi nasaban. annabi alayhi salatu wasalam din ma wanda suke a bankasa ya fi su wato alkhairin nasaba alal idlaqi aw ta taki ba kai diki ne idlaq shi za ke kira talaqu taki wato zancen da ba kai zama babu wani zance da ya zama kwantara da ita wannan shine al idlaq an gane ko to shine malai yake cewa bali nasabihi min ash-sharafi lalle nasabarsa tana ɗaya daga cikin madaukaka a'ala zirwatin mafi ƙololuwa shine zirwa wata hadisin da yake cewa wata zirwatin sanani ya islam ko shine zirwa din in aka ce me zirwa ta rakumi shine tozansa shine zirwa din abin da yake ƙololuwa me zirwa ta masallaci shine wannan tauraruwar da ake sawa shine in kuma babu abin da yake a can sama shine zirwa shine dai abin da yake can sama shine zirwatin sanani ƙololuwa to shine ma ne ya ci gaba da gaya mana cewa wa ada'uhu kanu yashhaduna lahu bi dhalik har makiyansa sun ba da shaida akan haka wa shahida lahu bi hadha Abu Sufyan Abu Sufyan kafin ya musulunta ya shaida akan haka lokacin da ya je gurin bai da je malikin Rum lokacin da ya je gaban malikin Rum wanda ake kira Herakl wanda za mu fiye tarihin sa nan gaba Herakl ana gaban sa kun ga an yi taimaka tambayoyi ko yana tambaye zai ce maka kaza yana da kaza ya ce a'a ya dan waye ce marka yi gaskiya dan dan babban gida ne kaza yake kaza duk yamma wannan tambayoyin a dogon hadisi a bukari ba ashraful qaumi qaumu mabibin mutane wanda suka fi kowa kima a cikin mutane su ne mutanen annabi alaihi salatu wassalam wa ashraful qaba'il qabilatu mafi daukakar kabila kuma ita ce kabila annabi alaihi salatu wassalam malai ce fa an wasila bin al-asqa radiyallahu anhu qala an karɓo daga wasila ɗan aska Allah ya ƙara masa ya dafi samitu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na ji annabi alaihi salatu wa salam ya kuli yana cewa inna Allah astafa kinana min waladi isma'il annabi alaihi Allah madaukakin sarki ya zabi kinana ta daga yayan annabi isma'il kabilar kinana wastafa quraishan min kinana kuma ya zabi quraishawa daga wato kinana wastafa min quraishin bani hashim sannan ya zaɓi banu hashim daga cikin ƙurayshawa wasu tsafani min bani hashim kaga annabi zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne haka annabi alaihi salatu wasalam yake sannan kuma Allah ya zaɓe ni yace daga cikin banu hashim don na ga ma iya tsaya haka ko mu dakata haka abubuwan da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana kamar yadda muka fara wannan karatu muna roƙon ubangiji madaukakin sarki Allah ya amfana da mu shi Allah madaukakin sarki ya sa tarihin annabi ya narke a cikin jikinmu muna roƙon ubangiji ya sunayen su kyawawa kamar yadda muka faɗa a farko bawan Allah da ya yi providing littattafan ya sauƙaƙa su ga al'umma Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya yawaita mana irin su Allah madaukakin sarki ya sa ilimin mu ya amfane mu duniya da lahira duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da gafara ko da muke wato da rai Allah ya sa mu da kyau da imani Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon manta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata za mu kira sallah kamar da muka saba idan babu tambaya kuma sai mu yi sallah Allah ta'ala idan